الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتعظ به بنظرة تآتي لنا بالزفر يزور القاضي يا يا بين tsoron da yake ji da kuma ƙaunar da yake ga kan shi ga wanda yake neman a yi mishi wannan aiki ولما نويت تكريمه da na yi niyya shi na niyya ta yi azumi niyya kulle za a yi da gasken gaske shi ne niyya ta yi azumi azumi ana da niyya yi amma yin yake in an tabbatar da mashi ta ce na waito da na yi nufin kusanto da shi abin da yake bukata wadannan tabawi bahu na tsara yadda zan yi baboban shi tsare a hankali a hankali wanda haɗu ta asilahu na shi da da zan asalantar da abun da nake so in yi bayani a kan shi abun da aka nema wa hallastu tafsilahu na tsarkake da zan rarrabe shi da bayanin shi dalla-dalla wanta haitu hasrahu wata hasilahu laluhi takaita bayani a kan shi bayanin da yake ya kushi duk abin da ake so a bayani a ciki wata hasilahu kuma laluhi tabbatar da bukatar shigin nan da haka ya tabbata gare ni tarjamtuhu sai ne mishi suna shifa بتعريف عقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم cewa ashifa'u waraka ya ga mamdudi ne amma halatta sai a sha hamza din ana mai tafi shifa'i da waraka bi ta'rifi da sanar da hukukil mustafa haskokan sanzo a wani zabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi kenan ashifa' بتعريف حقوق المستعمر وركع ترفق السند حقوق المزعل أبو الذهبي صلى الله عليه وسلم وحصرت الكلام فيه يتقيت بغنى أتكين ولن أبو في أربعة أساس كشي هدو وتنا كسا إذا زم بغنى كشي هدو أما قول كما أقول بابو بابو wani babi kuma akwai fasulla alkasimul awwalu kashi na farko na yi shi fi ta'azimil aliyyil a'la da kadar hada nabiyyi qawlan wa fi'la fi ta'azimi cikin girmama al'ali madaukaki al'ala mafi dauka shine Allah subhanahu wata'ala cikin bayanin girmama da Allah yayi da kadar hada nabiyyi ga alkadarin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kaulan da zance wa filan da kuma aikace to shi wannan kasibi ya ƙunsa wata wajen kalamu fihi magana ta fuskanta a cikin wannan kismi yi arba'ata abwabin cikin babu ba guda hudu albabul awwalu babi na farko na ya shafi tsana'ihi ta'ala alaihi cikin yabon ubangiji maɗaukaki ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ya ta girmama kenan allah ya tsaya da kan shi ya ta yabo ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam wa izhari fi azima qadrihi da dai da bayyana wa ubangiji mai girman alƙadarin manzo allah gare shi sallallahu alaihi wasallam wafihi asharatu fasuli cikin shi na yi fasali guda goma da an kada fasulun nan goma su ne babi na daya cikin ismi da daya albabu sani babi na biyu fi takamilihi ta'ala lahu al-mahasina khalqan wa khuluqan cikin cincintawa da kammalawa da cikawa ubangiji ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi dukkan kyawawan abubuwa yace da aka ce da kai kyawu tashi ka ce rasulullah kyawu ce ka ce mai kyau da shi a kyawu duk abin da za ka ɗauko ce wannan mai shi ya cincinta yana da kyawu to mai kai kyawu annabi muhammadu ba shi kyawun ba to da maza allah ya yi kyawu halkan ga halitta shi wa kulukan da ɗabi'un shi ya dai san cewa awa 24 ana nan an kura mashi duk abin da ya yi duk abin da ya ci duk halin da ya gudana yana wurin an rubuta an kiyaye an rike an zuwa yanzu kuma cikin awon nan 24 ba ka jin a ci gare kaza yayin kashi ai kaza an ci mutum dan tara ne ko da shiga kowa mutu banda annabi sallallahu alaihi shi ne shi ka cewa biyan na kasu ba amma kuntu aina kamili in shi ba na da ya ko da yake ni da hakika cikakke cicicin amma dai mutum nake ba annabi nake ba to mutum duk yadda ya cika in yi abu sai ta ga cewa akwai na kasance a dan adam ne alkamaru lillah shi ne sai ya ce biyan na kasu ba ma kuntu aina ko da yake duk da na zamo hakika cikakke amma dai biyan na kasu akwai na kasu na cewa mutum ne to maza Allah bai da wannan na kasu ya ce ya cika shi cikin dukkan kyawawan abubuwa ga halitta da ɗabi'un shi sallallahu alaihi wasallam وقرانه جميع الفضائل da gwama wasu dukkan daraja da ke kai addiniyyati wa duniyawiyyati fihi nasaqal manzon Allah Allah ya gwama masu dukkan abubuwa na daraja na addini da na duniya jere da juna a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan babu yado abin da yake magana kenan wafihi saba'atun wa ishiru da fasalin cikin shi na yi fasali ishirin da bakwai albabin salisu babi na uku ima warada cikin abin da ya zo min sahihil akhbari na ingantaccen hadisai da ba da labarin da magabata suka yi wa mashhuriha da mashhurin al-akhbar inda suka zo bi azimi qadrihi inda rabbihi wa manzilatihi inda suka zo don su yi bayanin girman alkadarin maza Allah sallallahu wurin ubangiji shi da kuma daraja ta wurin ubangiji ne sallallahu alaihi wasallam kuma hasallahu bihi da bayanin abin da Allah yake bace manzo Allah da shi sallallahu alaihi wasallam a gida duniya da lahira min karamatihi na karamomi wato abubuwan da yake shi dai Allah ya bawa nan karimci ko cikin annaba da manzanni wa fihi isna ashara fasada cikin shi da yi fasali goma sha biyu albabun rabi'u babi na hudu bima azhara Allah ta'ala ala yadayhi cikin bayanin abubuwan da Allah ya bayyana ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ayoyi masu tabbatar da matsayi ne da kuma cewa shi manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shugaban manzannin Allah ga baki da wal mu'jizati da mu'jizozi wanda suka bayyana gare shi wanda ka ƙara tabbatar da duka abin da muka faɗa washar rafa bihi da abin da Allah ya ɗaukaka manzo Allah da shi min al-khasa'is da ke bance ke bance wal karamati da karamomi girmame girmame wanda Allah ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi 30 fasala cikin shi da ya fasali 30 alqismu thani kashi na biyu na yi shi kaga wato wacce duk kashi ne na farko da babi na dai da na biyu da na uku da na hudu da fasalan da ke ciki duk an gama to an yi daya kashi na biyu fi ma ya ji wa al'anami cikin abin da ya wajaba ga halitta min hukuki na haƙo ƙabbaza Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi salatu wassalam cewa menene an wajibi ka ba da shi haƙƙi ga annabi sallallahu alaihi in baka ba da ko da ka ba dauda gawa ba to kaga ana biyar ka ba shi ko baka ba da haƙƙin da Allah ya dora maka ba na kiyaye haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye ka menene shi ka gani wa ya tarattabu alqawl fihi zance na jerantuwa cikin wannan isbi ya rufa ta awabi cikin babu babu da hudu albabu al'awul babi na farko fi fardin imani bi cikin wajabcin da imani da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa wujubi da'ati bayan ka imani da shi wajibin ka ne kuma ka bi shi shine da wajabcin biyayya ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sai ka so ba a'a dole kai biyayya ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda baya sunnati da wajabcin biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi khamsatu usul cikin shi akwai usulla guda biyar albabu sani babi na biyu fi luzumi mahabbatihi wa munasati cikin lizimtar son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole dole ka so shi dole kuma sannan fiye da komi in ka toge ko da rayuwarka ce ka imani ko mai ba wamma na sati da ya mishi nasiha ya daga cikin nasiha kiyaye shari'ar nan tashi da ya zo ya ba da dukkan iyakar abin da ya iya bayarwa ko wanda ɗan adam ka iya bayarwa cikin tabbatar da shari'ar nan in ka zo yana daga nasiha gare shi bayan imani da shi ka yadda ka yi aiki da shari'ar nan wato kame nasiha kenan wa fihi sittatu usulin cikin shi akwai usula guda shida albabin salis babi na uku ni ta azimi amrihi cikin girmama lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a san cewa eh wannan abu na da girma gare ka shi sai ba malik ya sa an kawo da bulala saboda ya tambaye hadisi suna tahiya kai hadisin za ka zo ka tambaya ana tahiya sahabai bulala bai san girman manzan Allah ba su da su kuma in aka zo ana kace an taru imamu sai ya ce a tambaya hadisi za a yi ko tafsiri ko fito ko wani abu in an ce hadisi ta to a jira tashi a yi wanka bayan ka ɗauko kaya tsabtacci ko sababbi ma a zo a sa turaren wuta a sa turaren ruwa ya kimsa a sa kujera to suna saboda zai magana kan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ta'zimu amrihi balle kuma ana magana ga al'amarin da yake ka koma tambaya wanda ya ce ai kaza manzo Allah ya kaza kaza yace wani ya yadda ya ce kiro ga mutum in magana manzo Allah ya ce haka ce wai Abubakar ya ce kaza ban koma magana da daya a ba sai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne girma lamarin duk abin da ya shaye shi to ka ɗauke shi a zaɓi a shi wal'ayin ba sai ka jinjina ba wani zo da tauƙirihi da lazimta jin nauyin shi ga zuciya ta daga jin nauyi ne sahabbai ba su ko haɗin suna ne tun da la ta ji alu du'a a filibala kuka da ba a zukun ba da ne da ce kala rasulullah kala alayhi salatu wasalam kawai kala sallallahu alaihi wasalam to balle a kira suna haka na abu tashi wani abdullahi mas'ud ya wadi ba da gangan ba kawai sai ɗauke wuta can ya dawo ce haka ya kamata ko kama haka ko wani abu kama haka ba ka zo kawai gatsa ka kira suna babban suna in ji mata ka ce mai babban suna sun ce mai babban suna to kaji kuma shi asalin mamman wata koyar allah ta ce bayanin ta mamman to bai so ce ga suna ne mahamu ta ce wallahi ina ji ko in kira sunan nan yan fati kuma bai jin magana za ka dan bai sai mamma ba ka kira sunan da yake taba ce ta ce wallahi ba da ya da ka masu samu ya'an suna a nabi sallama ko da alaƙabi ne ba a sa akwai nauyi ko kuma sunan mahaifinka ko sunan mahaifiyarka ba sai a ga mutum kasu sunan mahaifinka ne amma ka kira shi ka zage shi ka sa da suna annabi sallallahu alaihi kuma ka kira shi ka zage shi sunan nan ba haka ko ga al'adar ba haka take ba an ce wani ya yi sakaci ya kashe wani mutum sai an ka kawo shi wasu cikin musulmi a abubakar to aka ga fadawa ya za a yi a kubutar da shi bayan sun ci sun koshi sun kaci to in ya zo zai tambaye ka sunanka sai sunanka hassan sunan uba ne allah saki ya zo to kai yana awo to me sunanka allah ta wanka suna na hassan tashi ka ban mutane da wuri da yawan nan suna biyar da shi kotu tashi ka an gama magana shi ke an gama shari'a kira sunan uba ne a ce an yi kashin bai ta su ba fita da wani yawon suna ba a rashin mutunci na ta amma kai ki kira sunan mahaifin ka kabaci yaro kira sunan malamin ka kabaci yaro kira sunan annabin ka kabaci yaro babu jin nauyi ga zuciya wajibi ne ya zama kana jin nauyin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa birrihi da wajabcin biyayya gare shi fi samatu fasulla akwai fasulla guda bakwai ciki arabi'u na hudu bi hukumin salati alaihi wa taslim cikin hukuncin yin salati gare shi da ba da kuma gaisuwa zuwa gare shi shin a wajibi ne ko ko mustahabi ne ko ko ja'izi ne ko ko kaka sai ya ci duk wanda aka kira sunan shi bai mai salati wa Allah turmuza mashi hanci za ka ɗau dolanka ka ji an kira shi wajibin ka ce sallallahu alaihi sallam alaihi salatu wasallam wajibi to zai kawo hukunci da kuma abubuwan su ƙara tabbatar maka cewa wajibi ne ka yi salati ga annabi sallallahu ba wai sai kana so ba ya yi halladi da amanu sallu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa faradi zalika da farlanta yin salati ga manzon Allah sallallahu wa fadilatihi da kuma darajar yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi asharatu usul cikin shi akwai usulla guda goma da ma ya ci hudu don yi min saura biyu alhamdulillah
صلاة الفاتح